Masu saurari, Assalamu alaikum. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin Ashek Maulana Khalifa Sani Zaria wanda yake gabatarwa a babban masallaci na Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa Yusuf Kano nake cewa mu yi saurari lafiya. A karamukallahu bismillah.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب ولو كان من غير الله يولدون ابتلاء كثيرا وإذا جاءهم أمر لهم أو فلا ولو ردوا إلى ربهم ولا أولادهم كانوا الذين يسلكونه منهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ائتلافا كثيرا Allah subhanahu wataala yana cewa ba sa lura da Qur'ani da abin da yake cikin Al-Qur'ani na ma'anoni daban-daban masu kayatarwa walau kana min indi ghayrillahi da Al-Qur'anin ne ba daga wajen Allah bane lawajidu fihi ikhtilafan kaseeran da sun samu sabani mai yawa a ciki tanakulan fi ma'anihi tanakuli shine ka faɗi wani magana wani magana ya warware shi shi mu'jizan qur'ani ko da za a kawo kissan annabawa a sake maimaitawa to wanda aka kawo ba zai warware wancan ba sai dai kaga ƙarin bayani a ciki to a ga kissan annabi Musa da yawa kowane kissan kuma zai bayar wani ma'ana ba a samun tanakuli wani magana bai warware magana wata bayanan ba a samun sabani fi nazmihi a cikin tsarinsa wa za ja'ahum na amr idan wani horo ya zo al'amari ya zo musu daga Allah an tsara yan nabi sallallahu alaihi wa sallama na hare-haren da annabi ya aika idan annabi je yaƙi ba yakan tura waɗansu mutane su ku je wuri kaza to dan duk abin da ya faru a can ba wanda ya sai ya faɗa sai manzon Allah ko nasara ko nasin nasara ko da mummune ne in sun samu labarin abin da ya faru a can ba daidai ne su faɗa ba sai a zai Muhammad haka nan rashin nasara sallah ce idan wani lamari ya zo musu daga hararen da annabi ya aika na abin da ya tabbata a can minan amina cewa an samu aminci da nasara awar kawai ko abin da ya same su na tsoro an kore su an nuna to ka kare a za a bihi sai su dinga wa da maganganun ai labari ya iske mu waɗanda annabi ya aika wuri kaza an kore su ko ko sun samu nasara nazara ya sauka ne ayan mafin jama'a ce a cikin wasu jama'a daga munafikai ko ko wasu raunanan muminai kanu ya fa'alu na zalika sun zama suna aikata haka fadal abu bulugul mumini zuciyar mumini sai su rauni ala kulli halin in annabi ya aika yayi to abin da mumini suke so su ji an ci nasara ba sa son su ji cewa ba a yi nasara ba to Allah ma ba shi wata ran za a yi nasara wata ran ba za a yi nasara ba idan suna watsa rashin nasara zuciyar mumini sai su rauni raunana a cikin musulman annabi kuma ya kan samu ruwa a damuwa da wannan annabi na cutuwa Allah ya ce walau rundoko da sun mai da labarin ina manzuri zuwa ga manzo bai kamata a ji komai ba sai wajen mazan Allah wa wani al'amari da ma abota al'amari minhum daga cikin su ai zawon ra'ayi ma abota ra'ayi min akabir sahabati daga sahabban man- manyan sahabbai ai lawo sakatu ya kamata su shiru ne an ga labarin da ya zo musu a tayin wani har a ba su labari biyu da shi la'alimahu allazina yasammituna da waɗannan da suke bibiyan labarin sun sani hal huwa shin wannan labarin da ya same su min mayan baki an yi za'a yana daga cikin wanda ya kamata a shale ya kuwa ya ji wa yin lubuna ilmahu nemi saninsa wa humul mazibuna su ne masu watsawa minhum daga cikin su min rasul da manzo wa ulil amr da ma abota ra'ayi cikin ku walau la fadlillahi alaikum in ba mun fadalan Allah da yi muku da musulunci ba wa rahmatuhu da rahmansa da yi lafin gare ku bil qur'an lattaba'tum shaytan na ku bi shaytan bi ma ya murkum cikin abin da yake horon ku da shi illa qalilan sai dai kadan daga cikin ku faqatil faqatil ya muhammad kai yaki ya annabi muhammad fi sabilillahi a cikin tabarkin Allah duk yakin da annabi zai yi don ya ɗaukaka kalmar la ilaha illallah ne yana cewa umartu an qatila nasa ta yaqulu la ilaha illallah wa idza qalu wa asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bi hajjah ya ce kai yaki da ya rasulullah a cikin ɗaukaka kalmar Allah la nukallafu illa nafsuka mu mukallaba mu kowa ba sai kanka wanda ya je don shin kanshi fala ta tam karka damu bi taharrufihim da jinkirin su in kace a je yaki to ka je yakin ko da kai kadai ne kana da nasa karka saurari masu kasala a cikin ku kai dai an kallaba mu gaje shi sa annabin ya daura kayan yaki ba a fawarware ba sai an yakin al-ma'ana fatin walan wahalaka kai yaki ko da kai kane ne fa innaka ma'udun bin nasri kai yan maka alƙawarin nasara wa harril mu'minin ka kwadaitar da mu'minai ka motsa su alal gidari bisa haƙi wa rajjahum ka kwadaitar da su fihi a cikin sa asallahu alla yayi kusa an yakufa ba'sal ladina kafaru ya kame yakin waɗanda suka kafirai suka kafurta والله ألا أشد بعض الجن وفي ثنن يأتي وأشد وفي ثنن تنكيلا عذاب ثروة منه النزل لو أن آية سوكا فقال صلى الله عليه وسلم ما يكير إرادة من شيء والذي نفسي بيده tun da Allah ya ce bai kallaba ba kuwa mazini na rantse da wanda rai na ke hannunsa la akhrujanna wallahi zan fita walau wahadi ko ni kadai ne fara ji sai annabi fita bisa bi'ina rakiban da mahaya saba'in zuwa badar kubra kamar yadda muka fara a baya can yakin badar guda biyu ne akwai badar kubra akwai badar kubra lokacin da aka buga yaki na farko na badar aka samu nasarar da ba taɓa samu ba shine so koma suka ce a sake dawowa baɗi to baɗi ne sai musulmai suka fara jin tsoro allah ce a ko kai kadai ne ka fita to annabi ya kira manyan sahabbai mutum saba'in da suka fita zuwa karamin bada wa kaffa Allahu ba'sal kubar dama Allah ya ce a sallan ba an yi kofa ba'sal ladina kafaru to sai Allah ya kame ya kaya robe ya je ya barazana bi kulobi a cikin zuciyarsu wa mani da hanin Abu Sufyana an al-khuruji ya na Abu Sufyana fita kama ta kaddama kamar da ya gabata a cikin suratul al-Anbiya
ما يجمع جماعة من الناس يقول له نسيب منها ومن يجمع شفاعة سيئة يقول له نسيب منها وكان له على كل شيء مفيدا وله دين جديد قائل لا أنها أو سبحان إنها كان على كل شيء حسيبا
Allah ce man ya shafa wanda ya ceto tsakanin mutane shafa'atan hasaratan ceto mai kyau muwafiqatan wanda ya dace da shari'a ya kullahu nasibun rabo zai kasance gare shi na lada min ha sababin ceton nan wa man yashfa wanda ya ceto shafa'atan ceto sayyatan muna mukhalifatan lahu wanda ya saba ma shari'a ya kullahu kiblun zai samu rabo na zunubi lahu gare shi منها بسببها سبب جاء وكان الله ألا يكسنشي على كل شيء مقيتا بقدر دكا العمل ويجازي كل أهل yana saka ma kowane mutum daya bima amila huda min da ya aikata shi wai za ku yi tun bitahiyatu in an gaishe ku da gaisuwa ka an kila lakum salamu alaikum idan an ce maku salamu alaikum gaisuwan musulmi kenan gaisuwan yan aljanna duk wanda ya ce maku salamu alaikum fa hayyil muhyi bi ahsana minha ku gaida wanda ya gaisu wanda mafi kyau ai mai sallama ya ce salamu alaikum to kai ka ƙara masa shi ne ka ce alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatu wa rahmatullahi wa barakatu wannan na ƙara a salamin haƙi wannan wajibi ne da mutum ya ce alaikas salam assalamu alaika ka ce wa alaikumus salam akalla kenan ka kara da warahmatullahi wa barakatuh wani ya zo wajen maza Allah ya ce assalamu alaikum annabi ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya tsaya da zai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai dan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai to ai ne baka kara mun ba sai ce ai ka tuke abin da aka ce ai kenan to haka dai kullum gaiso mumini kenan aw rudduha ko in ba ku kara ba kuma yar bi an taqulu ku ce lahu gare shi kama qala kamar yadda yake ai wajibu abin da yake wajibi a haduma daya amma wal awwalu na farkon nan mutum yace assalamu alaikum ku ce wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu shi yake kyau inna allaha haƙiƙa allah kana ya kasance hasiban mai hisabi ala kulli shay'in bisa dukkan komai bai jari zai sa kayya alaihi a kansa wa minhu yana daga cikin raddu salam mai da sallama wannan alqur'ani abin da yake ke to shin waye ne maka sallama musulmi ne maka sallama ko arne ne yanzu arnen da suka saba da hausawa da ruwa zai ce salamu alaikum maganin ce masa ba to ai shi tsakanin musulmi da musulmi ne akwai salama shi ya zo ce salamu alaikum wani salama ne a kanka ko kuma a mai bid'a ne ko fasiki ne ko ko wurin da ba a son a yi magana kamar mutum yana bayan gida ko yana bayan gida yana ko yana ɗakin wanka ko yana cin abinci to waɗannan su ma a yi masu sallama ko su amayar shi ne cewa sassi sunnatul kafira da sunna hadisin manzo Allah ce banda kafiri kafiri in ya ce assalamu alaikum masu biki wasu ka ce ka ga dama ka ce wa alaika kawai ka tsaya wa alaika ka tsaya din da ba salama tsakanin ka dashi wasu kuma biki wasu ka ce wa alaika salam maimakon ce salamu alaika salamu dutse a kanta to haka nan kafiri dai ba za ka ce wa alaika salamu ba ko kwan ce wa alaika ko ba ce laika silamu haka nan ma abocin bid'a mutum ne gashi nan sakare ne a cikin addini ba mutumin kirki ba ne shi ma ba salama da rani ko fasiki wanda kullum an san shi shi ne shan giya shi ne zina amma ba musulmi ne shi ma ba a mai da mai sallama yan galuwa bidiyo za a ce na ahalin hawaii kamar irin ka samu masu karda ko da masu da haka ko masu wanda su da su da ɓarno duk waɗannan sallama a kauce masu haka nan wanda yake biyan bukata yana tsoron a shadda ka ce salamu alaikum a wannan hali ba a son shi ma ya magana saboda a lokacin mala'iku ba sa tare da shi suka tsaya ba sa son ganin al'awarsa kamar wurin biyan bukata wurin saduwa da iyali ba a son mutum magana to shi ma ba a mun sallama wal'afil da wanda ya gashar yana ciki to wannan fala ya ji burratu alaihim mai wajaba a mai da musu raddi ba bal yukrahu an yi fi gairi akhiri a manna na karshe wai qalu ana ce makafiri wa alaika wa alaika kawai shi ke nan an gama da shi
فلما يمحي الله وأخرج عنكم إلى يوم القيامة لا يكفيه وما يشرك من الله وما لكم من ملائكين لديهم ولا واثقهم بما تكتبون أجرنا أن أدوكم لا وردنا ومن يرد الله فلن تدعوا سبيلا والهدى أنفسنا سواء ويقولون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء فكيف تؤمنون بالله فإن رأوا فخذوهم فاقتلوهم أن يجوزوهم أي ولدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نذيرا
الله لا إله إلا هو Allah Ubangiji mai suna Allah wanda ba abin bautawa a hakkin abauta masa sai shi ya ce layyar ma'annan wallahi zai tara ku ila yawmin kiyamati zuwa ranar kiyama la raiba babu shakka fi cikin Allah kamar yadda muka zo nan duniya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya to ranar kiyama zai tara mu da tada mu a kaburbura gaba ɗaya Allah ya rantse ce ba makawa ba makawa sai ya tara don ya tara mu sai kuma ya raba mu sai ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ne ta yake cewa yau mata kuma sa'atu yau mai izin ya tafarra kuna bare kun fi maƙali sirki inda malikin mukdajal don haka Allah subhanahu wata'ala yake rantsuwa to shi malamai suka ce kiyama din na wace irin kiyama ce kiyama kashi uku ne akwai sugura akwai kubra akwai wuzza duk wanda ya mutu kiyaman shi yayi sugura kenan dan ka mutu ba wani aikin sharin da za a rubuta maka ba wani aikin alhairi da za a rubuta maka kawai ka je ne barzahu kana jira rana kuma abin da ka je da shi an gama to karka ce wai na ranar kiyama na kiyaman ka nan da ka mutu dan da ka mutu abin da zaka je da shi wa man ya'mal bil qadar rajin khairan yarahu wa man ya'mal bil qadar sharran yarahu ba za a sake rubuta maka aikin sabo ba a can kuma ba za a baka dama kai wani aikin ibada a baka ba saboda ta ta ga kiyamu su gura yaro a kiyamu rusta shine ta da mutane daga kaburbura daga ta da mutane daga kaburburan ne za a ga fazawul akbar ke lazana mafi tsanani yau ma tsarau na hata zul kullu kuma a ce amma Allah ne wata dawa kullu za ta amna kamla wata na su kare ma su kare da kina zamu ko wannan kiyama har annabawa na jin tsoron kowa da kowa na jin ta to kiyama kubra shine Allah ya ce kai je ka gidanka kai je ka gidanka to Allah subhanahu wataala dai yana rantsewa sai ya tara mu na ai wa man asdaqu min Allah hadithan wane yafi gaskiya fiye da Allah na magana ai la ahada ba mutum da yake da Allah gaskiya magana walamma raja'a nasu min uhud yayin da aka buga yakin uhudu mutane suka dawo gida da intalafan nasu mutane suka yi sabani biyun a cikin su munafikai kenan wanda mun faɗa a yakin uhudu abdullahi na ubayi bayan an fito da shawarar sakar a fita samari suka ba da shawara mu ba mata ba ne mu fita bayan an fita yanko da mutanen sa mutum ɗari uku ya bar annabi sai aka dawo to ai shawara a kansu wasu ka ce ya rasu lallai ukutulum a kashi su kawai ne amfanin munafi wa kale fare kuma wasu ka ce la kar a kashe su sai Allah ya saukar da aya fa malakum me shanin ku surtun fil munafiki na fi atayn kun zamo a cikin lamarin munafikai yanki biyu wasu na ciya a kashe wasu na ciya kar a kashe ai ko da kuka ga sun koma gida Allah ne bai son su shi ya sa ya mai da su wallahu arkasahu Allah ne ya mai da su bima kasabu saboda abin da suka yi kasabi aikata min al-kufri daga kafirci wal ma'asi da sabon Allah ayin Allah yana so su je sai karbi zuciyar su a kaurin da Allah baya so ya wani mutum sai ya sa mishi rauni sai ya tafi kawai a turi nuna yanzu kuna nufin an ta hadu man azallahullah kuna ganin za ku iya shirye da wanda Allah ya bashe shi ay tawduhu min jumlatil mutadin fa kida ya su cikin jumlan shiriyayyu wal istiham fil mawdi ayrin lil kalimati aturiduna aturiduna a a ai ba zai yi ba a ji wanda Allah ya banda shi ga shirye da shi wa man yadillahu duk wanda Allah ya banda shi falan tajida lahu sabilan ba za ka samu tabarki gare shi zuwa shiriya ba waddu waddu sun yi gori lautar buru na kama kafaru da sun kun kafin da kamar suka mutu wata kunu na an tun wa kumsawa an ku zamo da ku da su daidai a cikin kafirci bala ta tafi zo min hum auliya Allah ya ce kar ku riya abokai cikin su tuwalo lahum wanda kuke jibantan su wayan azharul imana hakoda sun bayyana imani hatta yuhajiru sai sun hijira fi sabilillah a cikin tabarkin Allah hijratan sahihatan hijira ingantacciya ta haƙiƙu imanin wanda take tabbatar da imanin wa in tawallau idan suka juya wa qamu ala ma hum alayhi suka zauna akan abin da suke kai na kafirci da munafanci wa khuzuhum qama su bil asri wa qtuluhum ku kashe su haitu wajattum muqaddas inda kuka same su wala tattakhizu minhum waliyan kar ku riki wani majibanci da kuke jibantar sa wala nasiran ko mai taimako tan sunu nabi ala adu to hijiran nan an ce kashi uku ne akwai hijiran mu'minai a farkon musulunci farkon musulunci tunan da annabi ya bar makka ya koma madina dole ne musulmin da ya musulunta bi manzon Allah shi ne lilfukara ilmuhajirina akwai hijiran munazikai fitansu da yaki manzan Allah tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna hakuri wato mu'minai kenan hijiran mu'minai saboda yaki suna neman lada ba don neman duniya da kuma hijira na ƙarshe shine kaurace ma dukkan sako manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu mai hijira wanda ya bar abin da Allah ya halice shi ma muhajiri to Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa sai an yi hijira wancan hijiran na sahabbai a bar makka a dawo madina sai dai ɗan rauni ko da larura wancan hijiran na muminai a yi hijira zuwa ga yaƙi saboda Allah ba don neman duniya ba to mu ko hijiran mu yanzu ƙaunace mu alimin da Allah ya hana maka kai ma muhajiri نعم إلا الذين إلا الذين يسلون إليكم بينكم وبينهم ميثاق لو جاءوكم أو يقاتلوهم أو يقاتلوهم أو يقاتلوا قومهم ولو جعلناه لزلهم عليكم فلقاتلوكم فإن نزلوكم ولم يقاتلوكم فألقوا إليكم السلام وجعل الله لكم عليهم سبيلا
إلا الذين سيدنا أن يسلمون إلى قوم da suke fakewa zuwa waɗansu mutane bainakun wa bainakun misaku wanda akwai alkawari tsakaninku da su ahadun bil amani alkawari da amana waliman wasala ilayhim kama ahadan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi alkawari da wani mutum ana ce masa hilal ibn uwaymir al-aslami ana ce masa aslamiyawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fita zuwa makka sai ya zauna shi a hilalu waimiran ya yi alkawari da manzon Allah cewa ya rasulullah ni dai harkar nan naku ba ruwa ba zan yaƙe ka ba ba zan taimaka mai yaƙin ka ba ba zan yi mabuwa kwanu zauna tsakaninmu da amana da Allah ya ce ko kashe su ne ce to banda waɗannan ko an san ku da cika amana ya rasulullahi banda waɗanda kai amana da su yin akwai amana ka cika musu amana a wallazina ko ko waɗannan ja'ukun suka zo muku wa qad hasirat suduruhum kirjin su yayi kunci an yuqatilu ko su yaje kuma qaumihin tare da mutanen su aw yuqatilu ko su yaje qaumihin mutanen su ma abun tare da su waɗansu za su ci ya rasulullah mutanen mu suna so su zo su yaƙe ka mu kuma zuciyar ba ba ta iya ba sannan suna so mu shiga yaƙin su ba za mu iya ba su ne aka ce banu mulilijin sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka gan mu dai a cikin mutanen mu ba mun zo yaƙin ka bane dole ne yasa to an yuqatilu kuma yuqatilu qawm ai mumsikina sun kame an kitalikun ga wani yaƙin wake talihim sun kame ba su yaƙi mutanensu ba ba su shiga cikin mutanen da za su yaƙe ka ba ba su shiga wajen ka yaƙi waɗancan ba Allah ce su ma a kyale su bala ta ta'abaru ilayhim karku bijiro musu bi ahlin nakamu wala qatlin kokita wa hadha amma wannan mansufun an yi nasin da bi ayin sai da karshe aka ce a ko ne ka zama tsari ne din ka zama tare da su ko ko ka da wajen manzo Allah walau sha Allah da Allah ya so tasli lahum alaikum sake kafirai akan ku la sallallahu alaikum da ya sake ku akan ku da an yi kawai kurukun ya karba zuciya bal qataluhum da sun yake ku walakin nabu amma Allah lam yashahu bi so haka ba bal qa ya je ba abu barazana bi kurubin an zuciya fa ini tazalukum wa lam yuqatilukum idan suka ware gaban ku su waɗannan masu zuwa hanzari suka ware wannan nan ba su yaƙe ku ba wa alƙau ilaikum musalama suka zo su fi kullu sulhu tsakanin ku ayin qalu suka jawo suka bi kauya kuma ja'ala Allahu lakum alayhi sabila Allah bai sanya muku wani hanya ba bil ahli da za ku kama ku wal qatl da kisa
فبعثنا بينهما أن يملكهم ويملكهم ونفعت بنفسك كنت تخفيها فإن لم يأمركم وأجد لكم سلاما وأنكتم أيديهم وخذوهم وقتلوهم هذا جبرهم أولئكم وأولئكم زعمانكم عليهم سلطانا مبينا
نعم الله سبحانه وتعالى يقول ومن تجدون تسنغا فسام آخرين وترسم متعلم waɗannan mutanen yuri duna an ya manu ba suna so su ba ku amana ku aminta da su bi zuhari da imanin surorin ku su bayyana imani inda ku gare ku wa ya manu kuma wajen sun je wajen mutanen su kuma su nemi amincin su bilkori da kafirci idza raja'u in sun koma ilayhi zuwa gare su hukum su ne ake ce asadu bani asad daga dafana waɗannan yake guda biyu munafikai ke zuwa jama'a mala a yi musulunta muna tare da ku su da wajen jama'a su kafirai su ci ai muna tare da ku Allah ce sun ji kusa da kafirci kullama rubu ila fitnati duk lokacin da aka kira su zuwa shirka warki su bi ha wa qa'u sai su auka a cikin ashen da ku fa in lam ya'tazilu idan ba ku ware sun bar yakin ku ba aw lam yarqu ilaykum as-salama ko ku yurji wa zaman lafiya tsakanin ku ba wa lam yaqumu aydiyahum wa zukami hannayen suka daina yaki da ku ba to Allah ya ba ku dama akan su fa kuduhum ku kama su bil asri wa qtuluhum ku kashe su har su rage su duk inda ku sami su walaikum wadannan ka ja'alna lakum alayhi sultanan mubina mun sanya muku hujja bayyananne akan su burhanan bayyana zahiran ala qatlihim bi zakiransu wa sababihim da kama su da dare sama da zulmin su wa makana da
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ وما كان لمؤمن خطأ فكان قتل مؤمنا وزية مسلمة إلى أهلهم إلا أن يشركوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو منهم فكاتب قتل مؤمنا وإما منكم بينكم وبينهم ميثاق فليكن كثرة إلى أهله ولا تلقوا منا ومن لم يوجهه فعلم كذلك فهو من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن bai dace da mumini bai kamata ya kashe mumini ba ai ma yambage an yasdura minhu qatlun lahu bai kamata musulmi ya kashe dan uwansa musulmi ba illa fada sai dai da kuskure bai katali a cikin kisan saman gaire kasan ba tare da zuwa an ce dalilin saukan wannan aya wani mutum ana ce mashi an ya shi wani rabia dan uwan abu jahali ne uwan su daya da ya musulunta abin ya yi uwarsa zafi ne da dan uwansa abu jahali sai uwarsa ce tun da ya musulunta ba za ta zauna a inuwa ba ba za ta ci abinci ba ba za ta sha ba sai ya bar musulunci shi kuma ya ce ai sai ba zan bar wannan abu jali sai ya dauki abokinsa ana ce mishi hari suka zo wajen iya shi da suka zo to ga lallai musuluncinsa ya yi ƙarfi ba zai juya ba suka ce to mu mun zo maka ne mu yi mu maka muwafaka ka zauna a musuluncinka ba mu damu ba amma manzonka sallallahu alaihi wasallam ba ya ce a sada zumunci mai sai ya ce to tun da yana sada zumunci mu ci gaba da zumuncin kai ka ci gaba da musulunta ka zo tun da mahaifiyarka ta ce ba za ta ci ba ba za ta sha ba ba za ta inuwa ba ka je ka sadar da zumunci ga mahaifiyarka ce to shi kenan mun barka akan addinin ka ya ɗauka abin kirki suka tafi da shi da suka je hanya suka kama shi suka ɗaure shi ta tam abuja ne ya mai bulala ɗari shi har su yi masa bulala ɗari yadda haka ake yi da mutumin bana to shi ya ci sai ce ma haris haris ya har da kai ka da kai ne bulala ɗari idan abuja ne ɗan uwana ne ya buge ne bulala ɗari kai a kan don kana abokin shi billahi lalzi na kashe ne billahi da dini da ajali ba ka ka muje ne ba wallahi mulabi da ajali duk sannan na ganka da gani sai kai to ka tabbata ka mu to aje shi wannan mutumin kuma sai Allah ya tabbake shi sai musulunta bai musulunta kai kuma ya shi kana kulle da wannan al'amari sannan ba sai suka haɗu ba kawai ya kashe shi ita bukata ta dariya sai na lalle me kai ka bakke ce wallahi ya rasulullahi ban san ya musulunta ba ai da na ai ba zan taba shi ba sai ne Allah ce to tun da an yi a kuskure an yi hanyar maka amma ka je ka yi kafara sai ne Allah ce bai dace da mutum mumini ya kashe mumini ba sai da kuskure to idan haka ya samu bi an kasa da rami ghairihi akwai kisa na kuskure kaman ka ne ka jefe wani abu sai kai kuskure kamar abin farauta sai faɗa kan mutum ya kashe ko za ka harbi itace ya kashe shi ko kuma a'a kamar mutum ne ya dauki bolala ya fada mutum sai ya dace a ne ai an san bolala ba ya kisa to sai ka tada masa bolala ko sanda dai wanda ba ta wurin kisan ba sai zamo ajali ya yi to an yi laifi da kuskure ne ba za a yi sakamakon kisan ba abinda Allah ya ce ba ta hadiru a kamacin sai ba wa ‘yanta muminatin mumina ya tabbata a dai a kansa. In ya sai ba wa kafara tsakanin shi da Allah ke nan. Wadiyyatun musallamatun ila alihi sannan za a ɗora masa diya wanda zai miƙa mu ahalin aiwar satul makatuli waɗanda wato magadan wanda aka kasa. Illa an yi da ku sai dai in sun yaji ya tasa da ku alaihi bi an yi afuwa wato kaga in ka duba cikin duki Allah baya son kisan ya fi son rayawa idan mutum ya kashe mutum bisa kuskure dama za a bi shaidu ne an samu shaidu cikakke shari'a za ta ba da dama to yadda aka ce shi ma aka ce shi to Allah ya ce ka yi kafara ka biya diya to za ka zo biyan diyar nan sai ɗaya daga cikin magada ya ce to ni dai a matsayina na wani na san kuskure ne na yashi to maganar duka ya tashi shi in yan uwan suka ce ba a yashe ba to za a biya su na budiyan bada na shi ba za a biya na shi mutum da shi ya ce ya to idan duk suka ce ba su yashe ba sannan gina idan ku ɗaya ya ce ya yafe to dole ne ko sauran sun ce ba su yafe za a dawo rashin kira a biya su a biya biya shine to da Allah ya ce diyyatul musallamatun nawa ne diya sai hadisi ya bayyana annaha mi'atun min al-ibil dari daga raqumma 20 20 bintu hali karmin abun wa kadaka da bintu labuni yayi yuke wanda an yayi ana sharwa su ma guda 20 mata wa banu labuni ya'yan da aka yayi kun guda 20 da hiqam hinqa da jaza wa annaha diyan nan a yadda shari'a yake to wai shi mutumin da aka dora mishi wannan ina ya gara kuma da shi sai Allah ya ce ala aqilati liqatili dan goji za su biya wa ma asaban rusuni azbalta illa al-asal alladhi asali wal la la a ce an dora musu su biya akan shekara uku za a ɗora wato a kan shekara uku mawadaci a cikinsu zai ba da rabin dinari matsakaici zai ba da rubu'in dinari a kowane shekara to don aka rasa dangogin ko ga dangogin dukkan su rauna ne ne ba su da komi to wannan kuma abin ya koma fa baitul mali baitul mali ne zai biya fahimta ta'azzara idan ya wuyata to fa jani zai koma akan shi mai laifin da ya biya fahim kana min qaumin aduwin lakum idan ya zamo daga cikin waɗansu mutane ne fahim kana maqatul idan wanda aka kisa ya zamo min qaumin aduwin wancan ana magana mumini ne aka kashe shi da kuskure aka ce a biya wannan dini to sai zama wanda aka kise din daga cikin mutane ne abokan yaƙi ba fa yakin ake ba lafin gare ku wa huwa mu'minun mu'mini ne fa ta'diru raqabatin yan tawaya mu'minatin mu'mina ya tabbata ala qatilihi bisa wanda ya kai shi kafaratan kafara amma wala diyata tusallamu ilayhi ba wani diya da za a liƙa ila ahli zuwa iyalin sali harabatin saboda wa in kana al-maqtul idan wanda yake za zama mun qaumin bainakum wa bainahum mithaq wadan sun mutane ne wanda ko ku kulla alƙawari ba ya ke tsakanin su ka ahli zimma wa diyatun akwai diya da ku gare shi musallamatun abin miƙawa ila ahlihi zuwa iyalinsa wa huwa sudiyatul mu'minin shine sirrin diyan mu'mini in kana yahudiyan ya zama ba yahudiyan aw nasraniya wasu lisan lisanin ushriya in kana majusiyan wa tahrir raqabatin da yan tawaya mu'mina ala qatilihi bisa wanda yake balaman yajid wanda bai samu arqaba bawa ba bi an faqada ha ya rasa wa ma yahsilu wa na abin da zai tabbatar da shi fa ya musharaini azumin wata biyu ya tabbata a kan zimatu sabi aini alaihi kafaratan to anan Allah ya kawo hanya biyu tahrir raqabatin siyam shahrayn mutada'i wannan yana nuna kisan kai to ɗayan biyu nan ne ba maganin ciyarwa a kisan kai idan ne mutum aka kashe ko dai a samu bawa a yanta ko kuma a ciyar a yi azumin wata biyu saboda haka ba magana ciyarwa shi ne malam ya ce lam yazkurullah ta'ala Allah bai niki alƙin tsali ciyarwa zuwa abinci ba kan zihari kamar a wajen zihari kuwa sai aka kawo shi ko dai ya gaba ko azumin wata biyu ko ciyar da masakai to na kisa ba to kaga shi fikin an ce diyan mace rabin diyan namiji diyan mace idan namiji ya kashe mace to diyar da rangumi hamsin namiji ɗari to sai shari'a ya ce wai yahudawa suka zo suna jariya da musulmi idan an yanke hannunka buga za a biya dinari ɗari biyar wannan nan diyar su ce sai kuma aka ce in ta saci rubu'in dinari a yanke ta shari'a ta wani hankali wannan hannun ban in ya sata za a biya ka diya dinari ɗari biyar amma kuma in an yanke maka kai amma in sai saci rubu'in dinari ɗaya rubu'i dinari ɗayan a ƙasa ta hudu ta ɗauki kashi ɗaya a yanke ta mai hikima ko in za ka gwada da hankali yaya abin da aka biya yanzu nan dinari ɗari biyar kuma a ce ta saci kashi ɗaya daga hudu na dinari a yanke ta me hikima a ciki sai wani ya ce a yadun bi hamsu mi'inin asujidun tudiyar ma balu ha kudi arfi rubi dinari sai ya amsa masa ce izul amanati a galaha wa arhasaha zullul hiyanati ba fahimci ai shi lokacin da aka yanke mutum hannu ba ta yi laifi ba tana cikin amana amana ya sa ta yi tsada ita kuma wannan na ta zama banza a dinari kaskancin ha'inci ha'inci ya sa ta yara da yawon yana tambaya ne yadun bi hamsin min inin asuyidin fudiyat ma balu ha kudiyar fi dinari hannu an biya dubu ɗari biyar misali saboda an yanke ta yau kuma aka ce a ba da kashi ɗaya daga hudu na dinari ɗaya wani hikima ne kuke da shi a musulunci a akwai hikima buwayan amana shi yasa ta yi tsada kaskancin ha'inci zai sa ya kara kaga wannan kenan sannan ana maganan diya diya na mace inda gani fikihu akwai akwai luga a ciki misali in an yanke maka yatsa ɗaya nan an ce a biya raƙumi goma wannan goma wannan goma wannan goma ba hamsin kenan ba to sai yau aka zamo na mace ne aka yanke ba an ce ita nata gaba ɗaya raƙumi hamsin ba ne namiji raƙumi ɗari to an yanke wannan ɗari an goma wannan goma wannan goma wannan goma to inda rigiman yake idan an yanke na mace guda ɗaya goma na namiji guda ɗaya goma in an haɗa biyu sun zama ashirin in an haɗa uku sun zama talatin ko to na mace in an ke hudu sai ya dawo ashirin me yasa saboda ya kai sulusin diyanta abin da yasa aka biya ta diya goma bai kai sulusin ba ne ishirin bai kai sulisin ba talatin ba ya kusa sulisin to za a bata goma goma in ya kai talatin amma in aka kara na hudun ya kai to zai dawo biyar biyar wannan duka haka yake a fikihu to amma in ka duba a hankali ah ya za a biya talatin a uku kuma ya koma hudu ya zama ashirin to wannan wannan shari'a kenan sai ce me fata taubata minillah wabihi da wannan ne a faza shafi shafi ya yi riko ya ce babu hanya daga dai kawai ko dai azumi ko ɗintan ba taubata minillah fi a sayi kaulai a cikin mafi ingancin maganganun taubatan tuba daga Allah mazdarun mansubun filin muqaddar wa kana Allah Allah ya kasance aliman masani bi halqihi da halittansa hakiman gwani fi ma dabbarahu cikin abin da ya shirya shi lahun gare su sai Allah ya ci gaba da cewa
وقد بلغ عليه ولا هو عدل الناس وعلى من يا أيها الذين آمنوا لا تعبدوا مسجد الله كغيره ولا تقولوا ذلك إليكم سلاما لستم لا تبركون على هذا الدين فإن الله وعلا كثيرا فلا يكون من قول ولا الله ولا تقولوا إن الله لا تعبدون سبيلا To wancan inda ya wuce an ce man qatala mu'minan khada shine aka kawo shi. to man qatala mu'mina muta'ammidan fa duk wanda ya kashe mu'mini da gangan bi an ya kasi da qatalahu yana bi kisan sa bi mai kutar ya dauki abin da an san cewa zai kisa yau ka dauki wukan da dini ka ci burma mutum a cikin ka san mutu a raye to wannan Allah ya ce aliman ya san yana da imani fa jazaohu shi kuma sakamakon wutar jahannama khalidan yana mai dawama fiha wa ghaliba Allah Allah ya yi fushi alayya a kansa wa la'anahu ya la'ance shi ab'adahu ya nisanta shi gaba da rahamansa wa ajjalahu ya kana da masa azaba da kirki shi kuma sanadin saukan wannan aya akwai wani mutum ana ce da shi wa Isa ibn Sababa ya musulunta shi da dan uwansa Hisham a hannun manzon Allah a Madina sannan shi wanda ya musulunta nan sai ya je ya samu ɗan uwansa an kashe ba a san wanda ya kisa ba a cikin barin Najjar kawai ya ga ɗan uwansa gawa a wannan uwa ya kawo ƙara wajen manzon Allah na ga ɗan uwana a cikin ƙabila kaza an kashe shi a barin Najjar manzon Allah ya ɗauki mutum ana ce mishi mahara ya ce ku je da shi cikin barin Najjar ka ce ina horon in sun san wanda yake zan su ɗauke shi su miƙa a kashe shi in ba su sani ba to su ba da niyya da aka zo wajen manzan Allah saƙon manzan Allah ya zo ga abin da annabi ya so ce wallahi a gaya manzan Allah mu ba mu san wanda ya kashe amma magana niyya za mu bi horon manzan Allah suka tattara raƙuma guda ɗari suka ce gashi to shi wannan mutumin wanda ya kai ƙara wajen manzan Allah ibn sababa ne sun kamo hanya za su dawo wajen annabi sai shaidan ya kawata mishi kai ka ci riba biyu ne a ka je gida kawai da rawara ko yugo gari baka baka rama ba ka sha wannan wanda annabi ya ce ka gudu kawai ba sai ya kashe wanda annabi ya hana shi da shi ba sai ya gudu ya koma maka da rafin manzan yana cewa shi ya bar musulunci ya koma kafirci ya bar musulunci ya koma kafirci shi ne Allah ya saukar da aya duk wanda ya kashe muni da gangan sakamakon sauran ranar yana daga cikin wanda manzan Allah da ya zo maka ya ce maka ya ce duk wanda ya kulle gidansa kar a shiga masa gida duk wanda ya kame bai taba ku ba kar a ya taba shi duk wanda ya je ka'aba kar a taba shi amma ban da wani ban da ikirmatu dan Abu Jahl ban da shi wannan ko a ka'aba kun ganshi ko kashe shi to shi ikirmatu dan Abu Jahl ya tsere bai je ba matan shi ta je ta lallabo shi ta ba annabi hakuri ya mutunta amma wannan yana cikin gama aka kashe shi da annaha la jazaa'u injuja wala yad'u fi qalbi alwadi li qawlihi cewa Allah yake wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha an ibn abbas cewa wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu azaban azima wannan kaman yana nuna cewa ai akwai wani Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ibn abbas ya ala zahirin ayan haka yake amma da mutum zai kisa da gangan din ya zo ya tuba to gafaran Allah nan na wa annaha la tiyatu li ghayriha ta shafe wani da ayan ma ta fara wa bayyana ayatul baqara ayan suratul baqara ya bayyana anna qatil al-amni mai kisan ganganci yuqtalu za a kashe shi bihi da shi wa anna alayhi diya diya na kansa in mafiya nan wa sabaka qalbuha gurgunan ta ya gudana wa bayyana sunnatu a sunna wato hadisi kenan akwai wani kisa ba za a kira shi ganganci ba ba za a kira shi kuskure ba ana kiran shi kisra shubhal ardi mai kama da ganganci wa huwa shine an ya qatula ya kashe mutum mai mala ya fitul galiban abinda ba a kashewa yawanci fala kisasa fihi ba kisasi tunda dai a zahiri ne da mutum ya mashi bulala hamsin ko ɗari bai cika kisa ba ya dai kama da ganganci to wannan ba a kashe shi sai dai ya biya bidiya a cikin amdu fi sifati wal halai ka kuskure da sa ajali na shekara uku wal amdu aula bil kafarati amma wanda ya kisa da ganganci shi ya fi dacewa ya kafara fiye da kuskure to wannan za a karanta wannan zana sai da za mu san shi alhamdulillah alhamdulillah za ta ci ya ga ladina amma za ta rabta akwai bayani aka wuri za la rabta
akwai wanda wani ya tsari wayan ya samu biyo ya sala an sala sai ya cima a duwan ya yi kanu a sala ya yi baki to daga nan kuma lokacin da yawan bai baki sai ya yi kawai akwai kada ya cima da kowai a cikin ka to sai ka ne ta wannan kowai nashi wai wannan ba da ya samu jima shi ma zai wannan ba ko ba zai ba.
Ko bayan shekara. Liman idan ya yi rabkanuwa ya kama mamu ko lokacin da aibe shigo masallacin. Ka misali ana sallah raka a hudu kamin ka shigo a raka a biyu an yi rabkanuwa. Sai kai ka shigo ka samu raka a biyu. Ai ba a yi da kai ba ko? To ya kama. in kabli ne ya kama ka in ba ne ya kama ka in kabli ne dama hukunci za ku yi kafin kwarabari idan ko ba ne ne sai ka tashi ka cika da sallah ta idan ka cika da sallah ka dama liman ya riga ka da masallaci ya yi ba adin ka in ka sallah ne sai ka yi ba adin ka wannan kai ne in ka yi rabuwa nawa kana bayan liman wa sahul mamu ya hamadu bil jama'a idan ka yi rabuwa a sallah kana bayan liman baka yi ba tunda liman bai yi ba kai ma baka yi ba
akan matsalar wanda yana bayani wai suna tare da matansa sun yi aure suna cikin aka yi aure ne bisa soyayya to karshe dai sun ce bayan da aka yi wannan aure sai ya zama na ita ya shi ta dai ma ba ya ba ta su ba ya ce ina to har magana dai shi da mai iyaye dai aka yi da su da kan su da koma to daga baya ta aure abu ya ci gaba ya ci gaba na dai suka dinga kima har ya kai ma ya rika kumfurata yana sa kula da yana kumfurata tashi da tambayarsu to da aka je aka kira shi da magana da ya yi da magana shi a yi da ke duba shi to daga baya da magana yi magana da ya ce to ai shi ya ma ba a wuri tsakanin da ita ko ya hukunci wannan lamarin to ya yanke hukunci tun in na ce ba aure shi kenan dama asbabun auren ma babu ba ciyarwa idan aure ya za a daure a guya ce ba za a ce da ita ba rashin ciyarwa ma zai iya raba auren balle kuma duka balle duka waɗannan abubuwan biyu ma iyayen suna iya raba aure in ba su raba ma ana iya kai hukuma su raba to yau da kanshi kuma zai zo sai ce ai ba aure tsakanin to kuma me za a gina aure ya rabu ba aure tsakanin ba aure shi ke sai ya tambayi shi ka nawa in ya ce oho a ce uku karka yadda ka yi shi ka kace saboda fushi a tambaye ka nawa ne ka ce oho wallahi kana ce oho uku ne ba ka ce oho ba uku ne amma in ka ce ɗaya to an zauna lafiya an tuke ɗaya
wai ya wanda suna da tsari wai ya halatta mutum ya auri mata wanda ne suna mahaifiyarsa suna suna mahaifiyarsa a ya halatta ya hana kowa ce ne shi ai ba kowa bari ne sunan mahaifiya ne yawa wato abin da yake so ya ce kamar zihari zihari mutum ya ce matarsa ke kamar uwa ta ce ko kamar hannun ce kamar uwa ta to na yi ko ba sunan su ɗaya ban yaba da zihari ya zo to amma sunanta sunan mahaifiyanka me ya damu a ciki ba sai ka ce mai sunan mama
Allah ya Allah wanda yana yana yana tambaya ne cewa a mahaifinka ya rasu yana da shekara goma to sai kan mahaifin ya ko mahaifin nasa sai kuma hannunsa ya rere ta kai girma to da girma sai ya ga shi ɗan alewar ya shi ƴaƴan wan mahaifina ta sai Allah ya sa waya ta tsakanin shi da wata da shi waya nan ke aure a tsakanin su da gudu
za a ƙara zumunci ne ai na ma da ɗan nan wa da ɗan ƙani akwai aure wa ya ta ɗan namiji ƙanin ya biya mace akwai aure mai ƙarfin zumunci kuma waliyan juna ne ba yau sai suka shirya ba uban ba ba uban da ba uban shi iyayen suwa da kai sai aka zo neman auren shi ne kuma wani shi kuma zai aura sai a zo an zauna a ce to jama'a ni ne wani yin gunci na kuma ba kai na na karɓa ya ke ce wali mutawalli tsarafai shi ne ta ɓangaren shi ne ta ɓangaren iyaka ku shaida ne ni ne abin walitaka ta wance kuma na neman makaina kuma na ba kaina na karba ko ce ga matsayin sallah a gaban liman a wasu mazhabobi kamar nan balawa wanda in gajin madina za a ga suna rubutawa la yajuzu taqdimu al-imam bi halatta a ce gaban liman ya sallama ba a wajen wasu mazhabobi bi halatta amma wajen imam malik duk inda ka tsaya in dai ba juma'a ba ne juma'a dole sai ka haɗu da sahu har zuwa masallacin juma'a kuma yana magana in dai ba juma'a ba ne su a wajen mazhabobi duk inda ka tsaya za ka ji sautin liman kuma ka ji inda liman yake har da sallah a gabansa a bayansa a ƙasa ko a sama ya hada juma ba mu sai an samu itisa da su sauro ya haɗu inda yake da sauran in ka shiga gaban neman ina sauro
akan wannan wanda yana wanda tana roƙon wani malami tana da wani saurayi wanda yake tana tsaya shi kuma shi magana aure daga baya kuma wannan saurayi na da sai ya kuce ko ya ce ya shi baya dauka to shi ne yake wannan Allah malam ya taya ta da addu'a ko mutum addu'a ne ba ta yi wani ne ya wa mutum ba ya aure da shi ne da kuma da ta da shi addu'a Allah ya ji mu shi in mai alheri ne Allah da wani shi amma mai alheri bane Allah ma ta wani ba ya wa da ba
Alhamdulillah, tafsirin Alkur'ani mai girma kuka saurara daga bakin Sheikh Maulana Khalifa Sani Zaria wanda ya gabatar a babban masallacin Juma'a na masarautar garin Zazzau. Yusuf Rufa'i Yusuf nake cewa masu saurare mu tara a gobe idan Allah ya kai mu da fatan za mu yi amfani da abin da muka ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa Khalifa lafiya da nisan kwana mai albarka ya haɗa shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam